نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين دا تقوس نيكو دا ترى da takwas ga watan Rajab hijira bakwai, wanda ya zo sha bakwai ga watan ɗaya shida. Allah cin ikonsa ya sa mun cika alkawari da ni da Profesa Sa'id Yunus Zaria. Abin da ya faru asalin zuwan mu nan mun zo buɗe masallaci ne a can kusa da riga cikin. to da aka bude masallacin juma'a bayan an yi sallar juma'a sai shi wannan profesa ya ce min da Allah malam akwai sirikina da ya gamu da sharrin 'yan kidinafin suke koyan menene ya ce saboda haka akwai bukatar da Allah mu je a duba shi ko mutumin kirki ne kusa da haka na ce to mu je shi ne ya ɗauko ni kan ganshi muka zo muka duba wannan sirikin nasa wanda makocin wannan masallacin ne ko muka je muka duba shi muka kuma karfafa masa gwiwa akan jarabawa da ya gamu da ita to sai muka ce an kira sallah mu je wannan masallacin mai sallah to da aka shigo masallaci sai muka ido hudu da ku sai kawai wani ladani ne nan ko na'ibi ne ko sai zo ya buɗe sifika bismillah za a yi wazi na ce haba a karawar da gani na arha a hanya ko dan na shigo masallacin ka sallah ko sai ka busa sufika ya ce kawai a kama wa'azi suka ce to yanzu ya za a yi na ce yawwa to ka samu magana insha Allahu za mu magana da profesa za mu sa lokaci za mu zo domin a gabatar da wa'azi to yau dai mun sauke nauyi prof mun sauke nauyi ko mun sauke nauyi da safe muka taso daga Kano muka wuce da shi can wani gari da ake kira ancau taka lafiya muka ji aka yi wa'azi daga nan kuma muka zagayo ta zariya muka iso kuma alhamdulillahi mun same ku lafiya mun iso lafiya Allah ya shiga lamarinmu baki daya na yi farin ciki da masallacin nan yadda na ga ana kula da tsaftarsa kuma ya haɗa kan mutanen unguwan nan da maza da mata da yara kuma na ga irin darussa da ake yi ya nuna kuna da haɗin kai kuna da tsari kuma kuna da kula da wannan masallaci na Allah subhanahu wata'ala da aka gina muna fata duk waɗanda suka sa hannunsu tun daga gina masallacin da kula da tsaftarsa da gudanar da shi da tsara shi da tsaftace shi da kula da limamansa da na'ibansa da masu kiran sallah da 'yan kwamiti ciyaman sakatare da sauransu duka muna fata duka Allah ya saka kowa da alheri abinda za mu tattauna kai shine tarbiyya ta gari jari mu da muke aikin hisba duk inda aka ce mu yi magana to mun fi karfafa magana tarbiyya karatu dai alhamdulillah akwai shi yanzu amma karatun kama ba aiki da shi wayewa din gata amma wayewa ta zama shiririta ci gaban kullun ake amana mai haƙa rijiya so da haka babu abin da zai getta al'umma ya gyara al'umma ya saita al'umma ya kawo al'umma Allah ya shiga lamarinta ya kawo mata sauki a tattalin arziki ya kawo mata sauki a tsaro ya kawo mata sauki a zamantakewa irin Allah ta'ala ya ga ana ɗabbaka abin da ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da shi wanda kuma shine at-tasfiya wa tarbiya at-tasfiya wa tarbiya at-tasfiya shine samun ilimi tatacce ilimi ingatacce ilimi mai tsafta ilimi mai tsarki ilimi mai tushe ilimi mai asali ilimi da aka ciro shi aka kwankwado shi aka ɗebo shi aka ɗebo shi daga littafin Allah da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da abinda sahabban manzon Allah suka yi ijma'i akai wannan shine tataccen ilimi mai tsafta Allah ya ce al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa khulfun fihi al-ilmu qala Allah qala rasuluhu qala as-sahabatu laysa bitamwihi ilimi shine Allah ya ce a cikin alkur'ani ilimi shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a ingatacciyar ruwaya ilimi shine sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sun hadu sun yi ijma'i sun dora akai waɗannan abubuwa guda uku su ne asalin tushen hujja a cikin addini su kiyasi su masalihul marsala su kauli sahabi su shar'u man qablina su urfu su ada su al-istihsan al-istishab duk waɗannan mabiya ne ga waɗannan tushen guda ainihin wato uku tushe na farko shine Allah ya ce addinin gaba ɗaya Allah ya ce ni ya ayyuhal ladhina amanu ati'u Allah wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum ya ku masu imani ku bi Allah ya ku masu imani ku bi manzon Allah ya ku masu imani kakku ɓata aikinku ya yi wallazina amanu a tsi'ullaha wa tsi'ur rasula wa ulil amri minku ya ku masu imani ku bi Allah ya ku masu imani ku bi manzan Allah ya ku masu imani ku bi masu jagoranci a cikinku an fassara ulil amri da cewa su ne malamai an fassara ulil amri da cewa su ne shugabanni me yasa aka fassara shugabanni da malamai saboda malamai su bayyana addini shugabanni su zartar da addini aikin malami ya ce ga abin da Allah ya ce ayi aikin shugaba na gari ya tashi yayi mai cewa ayi da kuma mai zartawa ayi masu zartawa su ne shugabanni masu bayyanawa su ne malamai da haka sai Allah ya ce fas'alu ahlaz zikri in kuntum la ta'lamun a cikin wannan aya Allah ya kasa duniya kashi biyu ismun ya alamun ismun la ya alamun wasu sun sani wasu ba su sani ba to sai Allah ya haɗa alaƙa tsakanin wanda suka sani da wanda ba su sani ba ya wajabtawa waɗanda suka sani su koyar da waɗanda ba su sani ba ya wajabtawa waɗanda ba su sani ba su tambayi waɗanda suka sani to matukar abu biyun nan yana yawo a cikin al'umma wanda ya sani yana sanarwa wanda bai sani ba yana neman sani to al'umma ta zauna lafiya ta bangaren sani an gama da matsala kuma annabi alayhi salatu wassalam ya ga mana fa inna ma shifa'ul iyi su'al maganin jahilci kai tambaya kuma yace man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yawmal qiyama bil jamin nar wanda Allah ya bashi sani ya boye sanin ya iya sanar da sanin a lokacin da aka bakaci sanin Allah ta'ala zai masa linjamin wuta da wannan karatun da ya bashi saboda haka ya zama kenan wanda kaga in kaga ba ilimi a guri to ɗayan biyu ne ya faru in ma ba malaman da suke koyarwa wa in ma ga malaman amma babu masu koyo ko ga masu koyon ba mai koyarwa ko ga masu koyar babu mai koyo to inda ku ana koyarwa ana koyo to addini zai ci gaba da rayuwa cikin al'umma to bayan an sani meye mataki na biyu aiki da sanin shine a tarbiya wannan abin da aka sani to Allah yana so ya ganshi a aikace saboda bayan an yi ilimi kuma Allah ya wajabta mana ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun ya ku masu imani dan me kuke faɗa abin da ba ku aikatawa kabura makatan inda Allah an taqulu ma la taf'alun yayi muni yayi girma abin ki a gurin Allah a ce kuna faɗa abin da ba kwa aikatawa haka Allah ya wajabta mana ya ayyuhar rajulul muallimu ghayrahu halla li nafsika kana zatta alimu kasif ad-dawa'a li zis-saqami wa zid-dana kayma yasihu bihi wa anta saqimu ibda' bi nafsika fanha an ghayha fa idza intahad anhu fa anta hakimu وهناك يسمع ما تقول ويشتفى بالقول منك وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيم ذاك أن وجبت متم يجيني من إلمي da abin da za ka yi kai tambaya wala yahillu lahu an yaf'ala fi'lan hatta ya'lama hukman lahi fihi wa yas'al al ulama'a wa yaqtadiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam allazina yadulluna ala ta'ati llah wa yuhadhiruna min ittiba'i shaitan wa la yarda li nafsihi ma radiyahu al muflisuna allazina ba'at a'maruhum fi ghayri ta'ati llah fa ya hasratuhum wa ya dula bukaihim yawm al qiyamah baya halatta mutun ya motsa harshensa ya magana sai ya san me zai faɗa ba ya halatta mutum ya motsa gabansa zai aikata aiki sai ya san me zai aikata ba ya halatta mutum ya ƙudire wani abu a ransa sai ya san wani dalili yasa ya ƙudire wannan abu hatta ya alama hukumallah hukumallah din nan malamai suka ce hukuncin Allah akan dukkan matsaloli bai fita daga ɗayan biyar shi sa wanda zai aikata waɗannan matsaloli ake kiransa mukallaf wayajibu alal wayajibu alaihi wayajibu alal mukallaf al mukallaf akwai mukallif akwai mukallaf akwai al mukallafu bihi akwai kuma al mukallafu alaihi taklif daura nauyi wanda shari'a take neman sa ko take kama shi da laifi din mai hankali balagaggi da aka mahaukaci da yaro sun fita idan ka haukace baka cikin hayyacinka to ka fita idan kai yaro ne baka kai shekarun da alƙalami ya haukanka ba ka fita rufi alƙalamu an falasin anil majnun hatta ya fiƙa wa anil naim hatta ya staikiz wa anil sabi hatta ya hatalim sadaka in ka zama mukallaf shine wanda alƙalami ya haukanka to alƙalami yana hawa kanka ne ta fuskoki biyar ana kiransu al'akam a takalifiya ko dai a ce wannan abin da za ka yi wajibi ne ko a ce wannan abin da za ka yi haramun ne ko a ce wannan abin da za ka yi mustahabbi ne ko a ce wannan abin da za ka yi makaruhi ne ko a ce wannan abin da za ka yi ja'izi ne waɗannan kalmomi guda biyar su ne suke yawo akan harsunan malamai mai hukuncin sallah a kanka wajibi mai hukuncin zina a kanka haramun mai hukuncin azumin litinin da alhamis a kanka mustahabi mai hukuncin ɗauka da hagu da ajiwa da hagu da ci da hagu da karɓa da hagu makaruhi mai hukuncin shan miyar kuka ko miyar taushe ko miyar halal ja'iz halal ja'iz shikenan dan miyar da kake an kawo maka miya kala goma ba za ka ce wacce ce sunna ba kawai ka zaba kawai ka ci abin da kake so saboda haka wannan shine al-ahkam at-takalifiyya da zaka ga su ne suke hukunta hukunce hukuncen mu na yau da gobe in sallah ka shiga ga farillanta ga sunnoninta ga mustahabbanta ga abin da ke bata ta ga abin da ke gyara ta kafin kai sallah kana bukata ka je ka karanta kitabus salati ko babu salati in za ka yi aure kitabun nikahi in za ka yi kasuwanci kitabul buyo'i ko? ta abinda za ka yi a musulunci din motsi kai ha akwai a hakam dukulul makala in ban ɗaki za ka shiga akwai doka 22 ga wanda yake son ya zagaya ban ɗaki tsarin musulunci yana da dokoki 22 da wace kafa zaka shiga da wace kafa zaka fito da me zaka shiga da me zaka fito me zaka iya a ciki me ba zaka iya ba ina zaka kalla ina ne ba zaka kalla ba ana magana ko ba a magana ana ambaton Allah ko ba ambaton Allah in a fili ne ya za a yi in a ban daki ne me rufi ya za a yi ya ake tsugunnan ya ake tsarkin da wani hannu ake tsarki sau nawa ake tsarkin inda hoge ne inda tishu ne inda ruwa ne duk waɗannan bayanan fa kawai dokokin banɗaki ne kaga wannan addinin namu fes yake ba abin da babu a ciki sai dai in baka sani ba ko baka tambayi wanda ya sani ya maka bayani ba amma komai a musulunci nan a fayyace yake in za ka yi aure sai ka ji an zaunar da kai me yasa ake aure me hikima aure me fa'ida aure na'am me hukuncin aure akwai wanda haramun ya aure akwai wanda wajibi ya aure akwai wanda mustahabi ya aure akwai wanda makaruhi ya aure akwai wanda halal ne ya aure kafin kai aure ka ji an maka wannan bayanin cewa haramun ne kai ka je gaban malami kai bayanin ce to kai kakkai aure haramun ne ka je gaban malami ce a to kai wajibi ne ko da karo karo sai an aurar da kai baka sani ba kenan akwai bukatar mu ce ya karanta kitabun nikah kafin ya aure ka shiga kasuwanci akwai halal akwai haram akwai shubaha innal halala bayyin wa innal harama bayyin wa bainahuma umurun mushtabihat an maka bayanin su ka san halal bayyin ka san haram bayyin ka san bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuhunna kuma kathirun minan nas yan kasuwa da yawa san wannan ba to wannan shine ilimi abinda ke goya ma ilimi baya ya tasiri shine tarbiya ita tarbiya abu tara ne idan ka san su din mai su shine mai tarbiya idan mace tana da su to tana da tarbiya idan namiji yana da su yana da tarbiya idan yaro yana da su yana da tarbiya idan dattijo yana da su yana da tarbiya idan matasa suna da su suna da tarbiya kuma an ka shige su ka shige siyasa da su ko ka shiga kasuwanci da su ko ka malami yana buƙatar tarbiya dan siyasa yana buƙatar tarbiya ma'aikaci yana buƙatar tarbiya dan kasuwa yana buƙatar tarbiya sai da tarbiya ake ganin mulki mai kyau sai da tarbiya ake ganin kasuwanci mai kyau sai da tarbiya ake ganin sana'a mai kyau sai da tarbiya ake ganin ma'aikata na ƙwarai sai da tarbiya ake ganin al'umma tsaftatacciya nagartacciya wannan tarbiya din kalma ce ta larabci amma an hausantar da ita haka sai ce wane yana da tarbiya wane ba shi da tarbiya wane yana bukatar tarbiya wane ya bukata a tarbiyantar da shi to me yake nufi kalma ce ta larabci amma saboda yawan faɗarta da yawan maimaita ta da nanata ta da saninta ta yadu a harshen kowa an hausantar da ita kalmar larabci ce amma ana jin daga ɗayan uku ta fito ko daga rabiya yarba ko daga raba yarbu ko daga rabba ya rubbu rabiya yarba yana cin babin fariha ya farahu ko daga raba yarbu ina cin babin nasara yansuru ko daga rabba ya rubbu shi ma yana cin babin nasara yansuru daga ɗayan waɗannan kalmomin guda uku to su aka haɗe gaba ɗaya rabba ya rubbu yana nufin islah gyara gyararre gyararre gyararren mutum ai akwai wanda ba gyararre ba ko to gyararren mutum a aƙidarsa gyararre ne a ibadarsa gyararre ne a mu'amalarsa gyararre ne a halayensa gyararre ne wannan gyaran shine rabba ya rubu shine gyara rabiya yarba na sha'awata ra'ara'a mutum ya taso akan wata al'ada mai kyau ya rike al'adar mai kyau ya zauna a kanta a san shi da ita raba ya rubu ya zama abin yana karuwa yana daɗuwa yana daɗuwa har ya zama masa ɗabi'a zama masa hali ya zama ya gina kai to daga wannan ne aka samo kalmar tarbiyya sai suka ce to tarbiyar ita kashi tara ce duk wacce baka da ita in kana da takwas sai an ga illa a cikin rashin na tara in kana da takwas sai an ga illa a cikin ɗayan da babu mutum ba zai zama kamalarsa ta ɗan adamtaka ta cika ba sai idan ya hau kan waɗannan sikelin guda tara a musulunci na farko shine a tarbiyya al-aqdiyya al-imaniyya التربية الأقدية الإيمانية نفرقو أجينا متن أكن إيماني إيمان نن أي شيني أرزق أممو شيني درجة مو شيني كيمة مو شيني جار مو شيني تاكم مو duk abin da kake yi in ba imani shiriri ta ce duk aikin da kai in ba imani lalatacce ne wa qadimna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haba'an mansura duk aikin da ba imani Allah ta rautsa su je wa man arada al-akhirata wasa'a laha sa'ayaha wa huwa mu'minun fa ulaka kana sa'yuhum mashkura can samu imani man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min can samu imani wannan imanin shine na farko shi yasa za ku ga annabi alaihi salatu wassalamu matasan da suke kewaye da shi in muka bada misali da mutum uku kacal abdullahi dan abbas da ma'azu dan jabal da kuma amru bin salama amru bin abi salama wannan wato mutane guda uku lokacin da annabi alaihi salatu wasallam yake gina su akan tarbiya suna matasa rakiya ce mu'azu dan jabal yawa annabi alaihi salatu wasallam mun san mu'azu dan jabal ya samu wasu manya-manyan darajoji guda shida Mu'azu dan Jabal yana cikin waɗanda suka fara haddace Alƙur'ani mai girma. Annabi alaihi salatu wasallam ya ce in kana son ka karanta Alƙur'ani ka koye shi a wajen Mu'azu dan Jabal. Yana cikin fuqaha'u ƙwararrun fuqaha'u wanda yake cewa a'lamuhum bil halal wal haram Mu'azu dan Jabal. Mu'azu shine wanda Annabi alaihi salatu wasallam yake ce masa ya Mu'azu inni uhibbuka ya Mu'azu Mu'azu ina kaunarka la taj'alna dubura kulli salatin an taqul اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك duk sanda kai sallah ko kafin kai sallama ko bayan kai sallama kafin ka tashi ka ce Allahumma a'inni ala zikirka wa shukurika wa husni ibadatika Allah ka taimake ni in dinga ambatanka ka taimake ni in dinga gode maka ka taimake ni in kyautata ibada tsakanina da kai ba addu'a da tafkai wannan daraja in ka samu ukun nan ka haye Mu'azu shine wanda yace ana tafiya sai ga ni ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama doki na a jikin dokin sa sai naga dama ta samu sai nace ya rasulullah akhbirni bi amalin yudkhiluni aljanna wa yubaiduni minan nar ya rasulullah dama ta samu daga ni sai kai me zan tambaye ka yace ga ya min aikin da zai kai ni aljanna ka ga ya min aikin da zai tsare ni ba zan shiga wuta ba yace laqad sa'alta an azimin wa innahu la yasirun ala man yassara Allah alai amma ka tambayi babban abu sai dai yana da sauki ga wanda Allah ya hore masa Ma'azu shine wanda Annabi alaihi salatu wasallam ya nada shi ya tafi wata ƙasa ya zama gwamna ya zama alƙali ya zama liman kafin ya tafi ya ce masa ya Mu'az ittaqillaha haythu ma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuliqin hasan yace ya Mu'azu duk inda kake ka ji tsoron Allah kuma in kayi mummuna ka bi da kyakkyawa ta goge ta sannan ka dinga mu'amala da mutane da kyakkyawan halaye waɗannan abin guda uku idan ka shiga siyasa da su ko ka shiga malanta da su ko ka shiga kasuwanci da su ko ka shiga sana'a da su ko ka shiga harkar jama'a da su ka gama cin nasara na farko din da kake ko a gida ko a waje ko a fili ko a ɓoye ko a garinku ko a ƙauyenku ko ina kake kana ganin Allah yana ganin ka da abin da kake yi wannan zai gyara maka ofis zai gyara ma siyasa zai gyara ma malanta zai gyara ma kasuwanci zai gyara ma talauci zai gyara ma arziki zai gyara maka rayuwa ittaqillaha haisu makunta sannan kai mummuna kai bi innal hasanat yuzhibuna sayiat kai kyakkyawa ta goge ta ka taimaki kanka alakarka da Allah ta yi kyau ittaqillaha haisu makunta alakarka da kanka ta yi kyau ka goge wa kanka mummuna alakarka da mutane ta yi kyau wajen mu'amala da kyawawan halaye waɗannan abin uku aka bashi da su zai alƙalanci da su zai yi gwamna da su zai yi limanci ya taɓa jan sallah ya ja bakara tun daga alif lamin su zafan suna alƙomin kafirin a raka ɗaya ba mu suka yi ta gudu wani je ga annabi sallallahu alaihi wasallam ce limamu ya rasulullah bakara yake mana a sallar isha annabi sai aka ce afattanun anta ya mu'az za ka fitini mutane ka kore su daga masallaci kana musu bakara kowa ne zai tsaya a masa bakara har farko har ƙarshe ya ce ka dinga wadduha da wallaili ka dinga wahalar da mamu man salla bin nas fal yukhaffif fa inna fihim ad-da'ifa was-saqima wa zal haja wa man salla li nafsihi falyutawwil ma sha ayuha an-nas innakum munaffirun yace ya ku limamai kuna koran mamu ku daina tsawaitawa wanda zai wa mutane sallah ya takaita akwai tsofaffi akwai masu larura wanda da kere ke tsayen nan sauki a ce assalamu alaikum akwai mai bukata yana tafiya wajen kantinsa ya baro shagonsa ya baro gidansa ya baro ya zo masallaci in ka tsawaita sai ka dame shi falyukhaffif amma kai kadai ne kai bakara ali imran nisa maida ba wanda zai ce maka kai ruku'u in ka gaji kai amma da mamu a bayanka kaka sa su a kurkukun liman kuma ka takura musu mu'azu dan jabal kenan to wata rana ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya goyo ni akan wani jakinsa da ake kira ufair sai ce ya mu'az atadari ma haqqullahi alal ibad wa ma haƙul ibada Allah ice Allahu wa rasuluhu a'lam aka ci gaba da tafiya ya mu'az atadari ma haƙul lahi alal ibada wa ma haƙul ibada Allah Allahu wa rasuluhu a'lam aka yi so uku sai ce fa haƙul lahi alal ibadi an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a fa haƙul ibada Allah Allah yu'azziba man la yushriku bihi shay'a ice afala ubashirin nas yace la tubashshirhum fayattakilu yace haƙƙin Allah akan bayi su bauta masa shi kadai kakkase masa shirka mafi girman haƙƙi kenan ka bauta Allah shi kadai kakkai masa shirka duk abin da yake shirka ne kakkai to shi kuma Allah in ka mutu baka shirka shi kuma ya alƙawarin ba zai saka auta ba ko ba zai dawamar da kai auta ba in ma wani laifi ya kai ka wuta tauhidi zai fidda kai da izinin Allah saboda haka ya gaya masa wannan yace to in gaya wa mutane yace dan saurara kaka gaya musu wannan su dogara da iya wannan to kun ga wannan haka nan Abdullahi dan Abbas shi ma Annabi sallallahu alaihi wasallam suna tafiya tare sai ce ya gulam inni uallimuka kalimat ihfazullah yahfazka احفظ الله تجده تجاهك إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله وألم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك جف القلم وحوية الصحف kai wannan tarbiya malam in ka samu wannan malam shikenan kowane bala'i sai ka tinkara yace ya kai yaro ka kiyaye Allah ka kiyaye Allah in Allah ya ce tilka hududullah fala ta'taduha ko tilka hududullah fala taqrabuha can a tsaya can ka a tsallaka yace to ka tsaya iyakokin Allah ifadullah ya hafazka Allah zai kiyaye ka daga sharrin kanka da sharrin mutane da sharrin aljanu da sharrin mugu duk sharrin duniya sai Allah ya tsare kanka kiyaye Allah ifadullah tajiduhu tijahaka kai ka kiyaye Allah wata ran sai kaga Allah yana gaban ka shi yake kare ka idza sa'alta in bukata ta dame ka fas'alillah daga hannu ka ce Allah ina da bukata ka ga yawa mai ji ka ga yawa mai gani ka ga yawa mai abin ka ga yawa wanda bai da ruwa ka gaya wa wanda ka gaya ba wani kai ma kana sa rai ya baka idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta in damuwa ta same kana neman taimako da agaji fasta'in billah kace Allah ina neman taimakonka kaga abu mamaki wa alam anna al ummata kashina duk duniyar nan idan sun maka taron dangi suka yi maka gidauniya don su maka arziki ko su baka wadata ko su baka kariya ko su baka alheri ba za su iya ba sai abinda Allah ya rubuta zai same ka na alheri da duk duniya nan za ta taru akan ta cuce ka Allah bai rubuta wannan cuta akan ka ba wallahi ba wanda ya sai cuce ka inda duk duniyar nan mitin ake duk wani mitin da duk wani shiri akan ka ake in ba Allah ne ya rubuta maka ba ba abinda zai faru gare ka ka kudura wannan wa man yatawakka ala Allah fa huwa hasbuhu wannan shine tarbiyya irin ta manzon Allah yasa suka tashi da aqida mai kyau da imani mai kyau da tauhidi mai kyau to wannan shi ake fara gina mutum shi yasa kuka ga a masallatai a makarantu a gurin ibada abinda ake fara koya mutum shine tauhidi da rukunan imani da rukunan musulunci don ya tashi da wannan tarbiyya ta biyu shine a tarbiyya at-ta'abbudiyya tarbiyyan ibada takan fara bayan tauhidi ya ginu sai a faɗo sallah sallah an ce a fara ma yara training ɗin sallah tun sana 'yan shekara bakwai duk sanda za ku masallaci ku taho da 'ya'yanku kada ka ɗauko da duma ka kai kadai ka taho masallaci ka bar 'ya'yanka suna kallon talabishin ko ka basu suna waya sai Allah ya kama ka da su da basu sallah ba kun ga makotan mu yadda suke in za su coci su ɗebo 'ya'yansu gaba ɗaya su taho da su wannan hayaniyar da suke ku basu su zauna hakan ai yaran nan an zo da su masallaci sai su dinga buge-buge suna surutu surutun nasa a cikin masallaci ya fi su yi a gida muna ganin wanda suke yi muna yi muna kwabar su har su saba amma ranar da ka saba wa ɗanka da masallaci ba baka saba masa da sallah ba wallahi in ka mutu ba zai ba in ya girma bai ji daɗinta ba bai saba da ita ba bata zame masa jiki ba ba zai ba an zo wata makaranta irin visitin din nan da iyaye suke zuwa sai kowa yake tashi yana faɗa nasarar da ya samu sai yaro ya zo da wani abu wani yaro guda ɗaya zo da wani abin da kowa sai da ya mamaki a gurin wani tashi ya ce da ba na fahimtar chemistry yanzu ina ganewa tap tap tap tap da ba na gane physics yanzu ina ganewa na ma iya na ma cika za kaza pap pap pap pap da da na iya ingilishi na iya yanzu pap pap pap da na iya arabiya yanzu na iya tajawidi da yaron ya tashi sai ya ce ni babban nasara ta a makarantar nan kwana na casa'in a cikin wannan tam ɗin amma ban yi fashin sallah ko ɗaya ba duk sallolin nan na kwana casa'in a jam'i na su ta aka tsit ita kuma malam ya gaya mana duk wanda ya yi sallah arba'in a jam'i za a cire sunansa daga munafukai ban yi babban nasara ta kenan baba ce baban ya fashe da ku shi baban bai jam'i casa'in a jam'i sai da aka muna son mu gina kwakwalwarsu su samu ilimi amma ba mu son mu gina tunaninsu akan ibada kamata ya kullum ka tambayi ɗanka kai yau in an zo kwanciya sallah nawa kuka yi a jam'i sallah nawa kuka yi a jam'i kun je masallaci liman da Allah ka dinga lura mana da 'ya'yanmu suna zuwa sallah in muna barinsu a baya muna tahowa wata rana za su taho da kansu ba su saba ba ba su ji daɗin sallah ba da ka ce sallah sai kaga duk wannan ya shiga wani ɗaki kafin ya fito an yi sallama wancan ya tsallaka wancan ya kaza bi ɗakin kowa ka tashe shi su yi alwala ka sako su a gaba wa amur ahlaka bis salati wasdabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa Allah ce ka umarci iyalanka su yi sallah shi nake so ba arziki nake so ba sallah nake so a dinga a gidanka to in kayi matarka ba ta yi ba akwai matsala in kayi yayanka ba su yi ba akwai matsala me maka gadi me maka direba me share maka ka ba kowa a gidanka baya sallah in dai musulmi ne kana da matsala yace in sun kai shekara goma ko suna wasa da ita ku fara mangarin su mutum ya ga ba abin da kake jin haushi a gurin ɗanka ba abin da zai ɓata maka rai irin a ce bai sallah ba saboda da mutum ya daina sallah ko ya lalata sallah alakarsa da Allah ta lalace idan alakarka da Allah ta lalace to duk sauran alakokin ma sai sun lalace shi yasa mata har jarirai suke zuwa da su masallaci wata rana wata mata ta zo da ɗanta mai bala'in kuka ana sallah yana ta ihu sai aka ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah da wuri an gama ta da wuri an dauka zai ce ke matan nan ke aka kika zo wanda yaro ya hana mu sai ya ce jama'a ka ku ga nayi sallah a takaice nayi ta a gajarce kukan yaro na jiyo dan tausaya wa uwarsa ai maza a gama sallah ta lashe shi shi yasa na takaita sallah annabi sallallahu alaihi wasallam ya rungumo umama ya zainab ya taho masallaci da ita yarinya ya shekara biyu ya zo da ita masallaci sai aka ta da sallah yana rike da ita an dauka zai aje ta sai ya kabbara Allahu akbar ya rike ta da hannu ɗaya ci gaba da karatu yayi ruku'u yana rike da ita ya dago yana rike da ita da ya sujjada sai ya aje ta yayi sujjada ya sujjada zai miƙe sake daukan abarsa jikarsa ce ibn hajar a cikin fatahil bari ya ce wannan sako annabsa yake nuna mana akan yadda ya kamata mu tausaya wa 'ya'yanmu mu rungumi 'ya'yanmu mu ja 'ya'yanmu a jiki su dinga ganin mu tare da su su girma idan su yana ganin me muke yi su saba da shi hasan da husaini yana da a cikin sifatu salatin nabi annabi alaihi salatu wasalam ya yi sujjada sai hasan ya zo ya hau bayansa sai husaini ma ya hau bayansa suka zauna sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ki dagowa aka dade aka dade aka dade sabai suka ga annabi alaihi salatu wasalam bai dago ba sai wani ya dago ya ga me yake faruwa can an jima sai yaran suka sauka da kansu sai annabi ya dago aka karasa sallah sai wani ya ce sahabbai kar ku ga na tsawaita sujjada dazu ƴaƴana ne suka hau bayana dan kana sallah liman yaro ya zo ya dane maka a baya kakka mangare shi dan wani yaron ya ga kai hakan nan sai dauka doki ne zai zo ya hau hawa zai ba ruwansa to ka gani to saboda haka yace ƴaƴana ne suka hau bayana to ba na so in miƙe su faɗi ba na so in miƙe su faɗi shi sa na haƙura sai da suka sauka dan kansu annabi alaihi salatu wasallam yana hudu ba ranar juma'a sai ga Hassan da Husaini sun fito sai annabi ya sako daga mimbar ya je dauko su yace Allah yayi gaskiya da yace inna ma amu inna ma amwalukum wa auladukum fitna to kun ga wallahi yaran nan ya jikoki na ne ina son su gashi hudu ba nake muku amma da na hango su na kasa hakuri sai da soka daga mimbar na je na debo su wata dan ya aje dan jikansa anan jikansa anan sai ga wani ba kawai ya zo sai ga yara akan cinya annabi sallallahu alaihi wasallama shi har rasulullahi an ba ma yaro haka mangare su muke in suka zo cikin manya sai mu kore su in kaga manya suna koyaran yara to tsiya suke yi kirar da suke ta batsa ce ta ce kai akwai yara kai kudash kudash za a tsiya kenan amma in abin arziki kuke yi yara sun zo sun kewaye ku wanda ya kalli ba suna ji riƙewa suke yi yanzu kai kanka duk da shekarunka za ka iya tuno wani abu na shekara uku ko na shekara hudu da aka taba faɗa ko aka taba aikata a gabanka baya zubewa saboda me yasa ake son yara su zauna da manya kukun gajiya su suna yau a cikin hirarku da maganganunku da ayyukanku za su koyi rayuwa kuna ba su shawara shi sa za a yi majalisi sai a ce wai zaka ji a ce a masallaci ga kwamitin matasa ga kwamitin dattijai ai ba abu bai ba shakudawa ake yi ko kuma a ce shugaban kwamitin matasa dattijo shugaban kwamitin dattijai matashi za ku ga aiki zai kyau a ce dattijai na yan shekara 70 70 80 80 shugaban kwamitin nan shekara 20 in aka zo mitin ya kalli idansu sai ce to me kuke so a yi ta ce a faɗi naka ai kai ne yaro in ka faɗa inda gyara sai mu gyara sai ya tashi ya saba da magana a gaban manya su kuma waɗancan nam matasa da aka sa musu dattijo in aka yace ku fara faɗa su faɗa ce ya ba haka ake mun aka wannan hanyar ta ku faɗa rami za a yi mu mun taɓa yi mun ga mun faɗa rami sai ya zama wancan dattijon yana gyara ma yaran can tunaninsu sannan wancan dattijon suna gyara ma wancan matashin tunaninsa amma kuka ware matasa da farka za su je su wata rana su ce da kuma su ce wannan tsofaffin wallahi duk ba sa sauri abin nasu ba gaggawa ba sauri duk sun ɓata abubuwa ko cire su zamu ne daga kwamitin ma to kun basu su kaɗai su je su yi muku ɗanyen aiki to wannan cakuɗa matasa da manya sayyidina Umar shine amirul mu'minina duk duniyar musulunci a lokacin daga gurinsa take karɓa umarni sai ce Abdullahi dan Abbas ka dinga zuwa majalisa lokacin shekararsa sha biyu sai sahabbai suka ce ya zaka kawo mana yaro ga yara can suna wasa yace wannan ba irin wannan bane aka zauna dai da shi kwana ganin dan yaro a majalisa sai ranan sayyidina Umar yace wai wa zai fassara mun idza jaa nasrullahi sai wani sahabi yace ita wannan sura ta sauka ne tana gaya mana idan an ci nasara mai ta mai ta godiya ga Allah wani yace kaza wani yace kowa ya faɗa abin da zai faɗa sai waiwa yace ma Abdullahi Abbas kai me zaka ce yace din na saba musu yace to kai a gurin ka me take nuna yace tana lallashin mu ne cewa wafatin annabi ya kusa domin wanda yake aikin da'awa kuma aka ce koma tasbihi da tahmidi da istighfari ya gama aiki kenan yau wanda ya gama aiki kuma tafiya zai gurin Allah yace wallahi ni ma fassara da ne mata ke to ko kun ga dalilin shiga sa majalisa yana da fahimta yana da zaka'i yana da ganewa ba a bari irin su tafi can su faɗa wani guri to wannan shine tarbiya ibadiyya sun ce muna koya ƴaƴanmu azumi tun suna yan shekara bakwai sai mu musu ƴan tsana ta auduga mu ba su suna wasa da ita har lokacin shan ruwa yayi ba tare da sun karya azumi ba wannan shine a tarbiya at-ta'abbudiyya ka tashi da bauta a ranka baka jin nauyin sallah baka jin nauyin kaza na uku a tarbiya al-akhlaqiyya al-akhlaq hali mai kyau akwai a mutum gaskiya dan ba abin da yake rusa mutum a duniya irin ƙarya malami mai ƙarya dan kasuwa mai ƙarya dan siyasa mai ƙarya ma'aikaci mai ƙarya mai sana'a mai ƙarya to tun suna yara ake mammarin su akan ƙarya akwai ta kakanmu wala in kai ƙarya in ta haka kai maka wani rankwashi a ka sai ka yi kwana biyu kanka yana ciwo ta ce ba na son ƙarya ba na son ƙarya gaya min gaskiya ko kai kai amma yanzu ƙarya a bakin malamai a bakin limamai a bakin alƙalai a bakin shugabanni a bakin 'yan kasuwa a bakin dattijai su da yara masu iya mace ce ta yi haka ta ce wa ɗanta ungo sai manzo Allah ce me zaki bashi tace dabino ne yace da an rubuta cikin makaryata mai yaudara da ya taho din nan hakan nan da kika ba komai yana zuwa kika kama masa hannu goban kika haka zai haka me yake cewa makaryaci ya ce ki sai ka yaran mu suna koyon wasu kananan abubuwa da muke renawa daga gare mu sai su je su fada shi sai ya zama mummuna mai ƙarya dan wuta kaga ba hadisi ba aya kawai sai a ce maka kai mai ƙarya fa dan wuta ne ƙarya zagin Allah ramin ƙarya ƙwararre ne mai ƙarya fa ko a rogumi yake ƙarya fa fure take ba ta yaya suka ce idan mutum ya yi ƙarya yana yaro sai a guje shi wajen sati guda ba a ba a magana da shi sai ya tuba saboda tarbiyya akan akhlaq akwai a mutum tausayi akwai a masa kyauta almajiri zai bara sai a ce rabatuwanka ka bashi rabi dan a saba maka da taimaka wani ko a ce kira shi ya zo ku zauna ku ci an yi wannan zamanin fa da almajiri zai bara a gidanku baba ka tace ka raba tuwanka ka bashi rabi ko ka kira shi ya zauna ku ci baka san abin da Allah zai mai da shi gaba ba ba a wulakanta jama'a an yi lokacin da ake shimbiɗa tabarmi a unguwanni duk wanda zai wuce ya zo ya wanke hannunsa ya ci abinci yanzu fa an yi lokacin za a waje aje tire a zuba abincin gaba da kowa wanke hannunsa da buta a sa hannu a ci tare waɗannan halar hankali hankali suna tafiya al'akhlaq al'akhlaq su kansu akhlaq ko ba ka da jari jari ne yanzu aka samu mai gaskiya gaskiya ai jari ce in aka samu mai amana amanan jari ne aka samu mai cika alkawari cika alkawarin jari ne naka samu jajirtacce jajircewa jari ce inna khaira manista ajarta alqawiyul amin mai karfi mai amana ake ba aiki saraka at-tabi'a al-akhlaqiyya kenan halayen mu su zamo masu kyau nagartattu inna ma bu'istu li utammima makarim al-akhlaq an ko an turo ni ne in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin koyi hali mai kyau yanzu kai da a ce kafin zuwan annabta annabi sallallahu alaihi wasallam ya taba ga wani mutum magana ba daidai ba in yazo yace shi annabi ne za su yarda amma sai yace musu jama'a menene ne a gurin ku suka ce as-sadiqul amin kai mai gaskiya ne kai amintacce ne yace to Allah ya aiko ni ashe tasirin halinsa mai kyau ne ya jawo aka yarda da annabtarsa to ko aji kake ko karantawa kake ko siyasa kake ko sana'a kake yi idan kana da gaskiya da amana zaka ga jama'a suna son ka ko malanta kake ko siyasa kake ko aikin gwamnati kake yi ko kasuwanci kake da an rasa ka da gaskiya da amana sai ka ga ana gudun ka saboda waɗannan halaye da manzon Allah ya koyar yanzu fan kana cika alƙawari sai a ce bature bature ne in ka ce takwas zai zo takwas to ya zama bature wannan fa zagin kanmu muke wai mai cika alkawari shine bature ai wannan dan boko ne in fa yace takwas takwas din takwas yana kofar gidanka yace bature eh wato shi bature ne yake da wannan halin halin manzo Allah ne fa an taba alƙawari da shi ya zo ya zauna a gurin kafin mutum mutum ya mamanta ya ta zama a gurin yana jiransa su yanzu ai a duniya aka ce maka ka zo takwas ka zo takwas ɗin ba fa wani aikin kirki kai ba dama takwas ne kamata ka zo to me kai wani african time la hawla wala quwwata illa billah in an ce takwas so sha ɗaya awa uku za ka ƙara ya ce kai ai ba za fara takwas ɗin ba sai sha ɗaya wannan hali ne mummuna a kara makalla tarbiyya alhalakiyya na hudu shine tarbiyya da ake kiranta al'atifiyya al'atifiyya a sawa mutum kishin yan uwansa ƙaunar yan uwansa idan ka ga mara shi ka ji zafi ina ma yana da shi idan kaga wanda bai iya sana'a ba ka ce ina ma ya iya in kaga wanda bai da aiki kaga ina ma yana da aiki a rayuwarka ka da kikirji ka ce na sama wa mutum biyar aiki na sama mutum goma sana'a na sama mutum kaza ƙarin ilimi shine nasararka ba ka zo ka sa kendir hamsin me na shekara hamsin to shekara hamsin ɗin ga wata amfana ka gaya mana wannan kendiran ka ce kowane kyandir ka bushe ka ce to wannan na ba wani aiki wannan na ba wani sana'a wannan na taimaki wani wannan na ma wani kaza shine abin da zaka yi alfahari da shi ba shekarun da kai ba shekaru mai dama ko baka yi su ba sun zo ko baka wuce su ba sun wuce saka wannan shiriri ta ne ka faɗi taimakon da kawa jama'a abinda khairun nas manyan fa'un nas manzo Allah ce ni a guri na mafi alherin jama'a wanda jama'a suka taba amfanuwa da shi wa ka taba amfana wa ka taba yi wa hanya ya zama wani abu ko ya samu wani abu yanzu wani mugu in fayil yana gaban sa ya duba ya gano wani ne zai ci gaba wallahi sai ya aje fayil din a kasa dan me zaka ci gaba dan me zaka samu an bashi dama ya karo ilimi ko an bashi dama za ya masa promotion sai ya boye fayil din mugunta sarki ya hana dawa tsayuwa a tafiya ya ce matsalil mumini na fitawa duhim wata aƙufihim matsalil jasadil wahid izashta kamin hu'uduwan ta da'a lahu sa'idul jasad bilhumma wa sahar misalin ku musulmi gaba ɗaya kamar gangan jiki ne ɗaya wani aikin hanta yake yi wani aikin saifa yake yi wani aikin koda yake yi wani aikin zuciya yake yi wani aikin ido yake wani shi da idan in ka tsokane shi ka tsokane mana ido wani shine kunnen mu in ka toshe shi ka toshe mana kunne wani shine bakin mu sheke magana da sunan mu wani shine hanci mu sheke sansano mana wani shine hannu mu sheke dauko mana wani shine kafa mu sheke tafiya da sunan mu wani hantan mu ne wani kodanmu ne wani saifanmu ne wani zuciyarmu ne wani kwakwalwanmu ne haka musulmi suke tafiya kowa da aikinsa zuciya tana wa kwakwalwa hassadan aikinta hanta tana wa saifa hassadan aikinta koda kowa aikinsa daban amma kuma kowanne ya samu matsala jiki ba zai zama daɗi ba shine misalin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce izashtaka minhu udhun idan wata gaba ko ta ciki ko ta waje tana ciwo sai kaga duk jiki ya shiga ciwo ta yau ko ina ciwo yake amma ba mai jin ciwon a jikinsa kaga ai ba zama jasadin wahid ba ke na biyar at-tarbiyya al-ilmiyya tarbiyyan a samu ilimi na addini da na zamani yanzu wannan masallacin zai iya sponsorin din dalibai su je su yi karatu na medicine na law na engineering zai iya sponsorin din dalibai biyu su tafi masar je su yi digiri a zahar zai iya sponsorin din dalibai su tafi madina su je su yi karatu zai iya sponsorin wani ya tafi ingila ranar da ya zo ya zama babban ma'aikaci in ya tashi ba da tarihi zai ce masallacin unguwanmu ne ni mara ya ɗauki nauyina zai manta da masallaci zai manta da musulunci zai manta da al'umma musulmi mutum ya ja karamniyarsa ya ja karatunsa ba wanda ya taimake shi sai kuma ku zo ku ce manzon lazi qurdullah kuma ya saka kai kake gina masu gina ka kai kake gina al'umma so da aka masallaci ba ake sa kawai a zo a yi sallah a tashi ba a'a suwa suka mutu a unguwan nan suke da yaya suwa suka mutu suka bar zawarawa suwa suke da yaya kangararru suwa suke da ‘ya'ya nagartattu wane ne ya yi aiki har ya gama aikinsa har ya ritaya kuma ya ƙware a wani fannin da zai imamu iya tara yara ba su shawara yanzu duk da aka zo aka tarar dalilin faduwar yaran mu gabaki ɗayan su ba rashin iya karatu bane rashin iya sarrafa kwamfuta ne da kuma cike file file a cikin form a cikin internet ba su iya ba da yanzu wani ya kware ya ce jau duk wanda za su yi jam ko za su yi wa'ek ko za su yi kaza su zo masallacin koya musu yadda ake cike form din nan ba tare da error ba kwamfuta idan aka sa mata Ahmad to in ka sa Ahmed za ta dama da shi ne ba ka iya cikiya daidai ba dan abu kankani sai ja maka matsala kuma dama kuna da yawa da an samu mai ero sai a dau mara ero kuma yaka zo ka shiga hawan bari jama'a an cuce mu yaran mu basu ci ba sun ci basu iya cikewa bane nawa ku koya musu yadda ake cikewa ba kuma kun iya ku yanzu wani yana ne yana turanci mafarkinsa ma da turanci yake yi amma bai zo ya samu liman ni fa kwararre ne a turanci na ga yara suna faduwa turanci duk asabar da lahadi karfe goma na safe ko bayan azahar su dinga zuwa masallaci ina koya musu turanci don su daina faduwa a turanci bai taimake mu ba bai taimaki kansa ba bai taimaki al'umma ba wani ya iya lissafi yana nan lissafin a kansa har yana cinsa sai maka lissafi da kwabo-kwabo da sile-sile da ahu-ahu da taro-taro da nainai diya iya amma kuma yaranmu suna faduwa a lissafi ya kamata a ce zo masallaci gabatar da kansa in dai matsalin lissafi ne yasa yaranmu suke faduwa a yi musu bishara su dinga zuwa so ɗaya a sati zan ba su kwana ɗaya ina ba su formula na cin lissafi ya taimake mu gobe taimake mu haka ake gina al'umma a karamar kalla sai ka ga jama'a sun tashi wani zaka ga yanzu yanzu kasashe da muka je sai ka ji mutum ya tashi ya ce nayi PhD wa ya dauki nauyin ka masallacin unguwarmu kuma duk a albashi na na wata ina waro na abu ina tura masallacin domin awa wasu na baya kun gina shi zai gina ku da babana ya mutu kudin school fees ina ya tsaya masallacin mu ne ci gaba da biya mun yanzu wannan zaka raba zuciyarsa wa qalbuhu mu'allaqun bil zaka iya raba shi da masallaci bayan masallaci ya masa gata ya zama abin da ya zama wata rana muna matasa a unguwarmu mun fara shaye-shaye masallacin ya shirya daura ya kira wani kwararre ya zo ba mu shawara kan illa shaye-shaye daga nan muka dena duk abin da zai faɗa sai ya alakanta shi da masallaci ko na samu ko na gyara ya za su rena masallaci ya za a kira su masallaci ba za su zo ba masallaci ya musu gata ya zama ubansu ya zama uwarsu ya zama cibiyar iliminsu a tarbiyyar kenan al'atfiya al'ilmiya shi ne na nawa? na biyar na shida a tarbiyyar asihiyya asiha lafiyar nan da kuke gani ba abin da ya fi ta mahimmanci ya ce ni'imata ni magabunu fi ma kasirin minanas asihatu wal farag ni'ima biyu ana wasa da su da lokaci da kuma lafiya wani ƙwararre ne akan harkar lafiya zai iya sa a yi mana lacca akan yadda ma ya kamata mu dinga cin abinci yanzu akwai wani likitan palestine yana aiki da who ya rubuta wani littafi na samu kwafi na larabci sunansa almautul baɗi'u mutuwa sannu sannu sunan littafin a ciki ya ce shi ya karanta harkar abinci ne da sarrafa abinci a bincikensa da shekara 27 da ya yana aiki da kwamitin tabbatar da ingancin abinci na ɗinkin duniya ya gano kaso 75 na mutanen da suke mutuwa rashin cin abinci mai kyau ne da rashin shan ruwa mai kyau sai ce amma rashin ilimi ne wata ran matarka za ta haɗa maka abu zauzau don ta faranta maka amma kuma guba ta baka kafin a dafa maka abinci fa sai ma an tambayi grup din jinin kama wani irin grup kake da shi don a san me zai fi dacewa da kai kana da ciwo ko baka da ciwo sau muka zan zuba ya mana abinci iri ɗaya ba kowa ya zo an tambaye shi a ga abincin da ya dace da shi mun taɓa zuwa gidan wani ɗan boko a abuja sai kawai ga hukunsa ya zo da littafi a kara makalla kai me kake ci sannan grup din jininka sannan mai ɗinka don na san don na san irin abincin da zan maka wanda zai dace da lafiyarka ka gawa faɗa sai ce to oke kai abu za a yi maka kaza ya rubuta ya ce to kai kuma alaji ko malam kai kuma yaya kana da shuga kana da hawan jini kana da kaza kana da kaza oke to kai kuma kawai sai je sai kaga sai kaga ya kawo wani zogale ya kawo wani hanta ya kawo wani nama ta ce kai wannan kai ba za ka ci nama ba wannan za ka ci in ka ci wannan to ciwo ka sa wa kanka ga ciyaman nan ko food and nutrition wato kun ga ashe cin abincin da ma karatu ne wani abin kana ta ci zaƙin bakinka kake duba ba ka duba illar da yake maka a ciki ko a jiki ba ka bukatarsa amma hajiya ta maka dabge ka sha ashe dabgen nan kashe kaze ta cika maka sukari ta cika maka gishiri ta cika maka kanwa ta sa abin nan yayi sanyi tsau an saka kankara a ciki tana ta sha ashe kashe ka take kuma wallahi ba da gangan ba ita so take ta faranta ma cika hajiya yayi bazaki wallahi akwai sanyi Allah miki albarka ka kutsa ka kutsa gobe ka an kai ka asibiti sai ce saboda haka falyanzurul insanu ila ta'amihi falyanzur ayyuha azka ta'aman wanzur ila ta'amika wa sharabika lam yatasanna ka duba abincinka da abin shanka bai gurbace ba ita gurbacewa abinci da gurbacewa abin sha yana cikin illolin da rashin ilimi yake jefa mutane suke cin abin da zai kashe su musani ko abin da jikinsu baya bukata zaƙin bakinka kawai kake duba ba abin aikin da zai maka a jiki ba kaga ashe ilimi wanda yake da wannan ilimin da Allah ya ce ya zo ya mana daura za mu zo ko ba za mu zo ba ce na fahimci ana kurakurai wajen cin abinci da wajen dafa shi zaura haka zan muku daura gobe a masallaci kowa ya zo ya zaura ya ji abincin da ya kamata ya ci alhaji yaya kai to hajiya ta dinga ma zoga zogal eh kai kuma dinkin da rama zaka dinga ci kai kuma a karawa ka kaza daya eh kai ka dinga cin kaza baka da problem kai ka ci jan naman ka ba matsala kai kuwa to banda kanwa banda gishiri banda sukari banda zaki banda sanyi eh banda birni kenan ya mai da kai kauye ko zai rage ce baka banda birni kuma lafiyar ka ya duba abinda zai amfane ka ashe kun ga ilimi duk wanda yake da ilimi muna bukatar ilimin sa ba kawai sai malamin da yake karantar da mu tauhidi ko qur'ani ko sallah ne kadai zai dinga majalisi ba akwai majalisin da na masana ne kwararru za a gayyato su zo su ba da wata fa'idodi na rayuwa yanzu wani shi kuma bai san doka ba ga doka a Najeriya kullun karya ce yake ana kama shi sai muka kira wani ƙwararren lauya mai kishin addini cewa zo ka shirya mana daura akan yaya tsarin mulki yake ya haƙoƙin mutum yake a tsarin mulki da mai siye da mai siyarwa wani sai je sai fili ba takarda ko ya je certificate bai iya sacin din certificate ba sai a bashi fake certificate ya dauki miliyan dubu ya bayar wani abu nasa ne amma bai sai da ake marijista ba sai wani ya je ya rijista ya kwace abin din rashin wayewa na sanin dokokin ƙasa da dokokin zamantakewa shi kansa yana cutar da mu yana mai da mu baya wanda ya iya in ya koya mana baya mun amfana ba sai ga duk mun zo mun zauna maimakon mu mu zauna mu bada lacca yau mu za mu zauna a ba mu lacca dan an zo da fannin da mu sani ba muna son mu sani ta ce to yau limamai ne wani zai musu lacca saboda ba kan limanci bane wa ke magana abu ne da limaman ma suna bukata a tarbiyya as-sihhiyya sai ce ku kula da ku kula da lafiyarku me za ku ci me za ku sha ya za ku motsa jikinku wata ran a ce jama'a an kira wani mutum ƙwararre ne akan harkar motsa jiki kowa a masallaci gobe ya fito daga jeran wando za a zagaya unguwa to sai me chairman yana gaba sakatare na bin saliman yana bi na'ibi yana bi a dan yi zagaya motsa jiki laifi aka yi ne an motsa jiki kuma motsa jikin na yana cikin abubuwa muhimmai da suke taimaka lafiya haka ne wani ƙwararre ya zo ya bamu yadda ake motsa jiki masallaci ba motsa jiki a cikinsa ayyukan fa suna da yawa wannan shi ne ɓangaren sihiya na nawa kenan na bakwai albadaniya aljismiya jism shi jikin nan gangar jikin nan da ka gani kamar wata jaka ce da aka saka ruhi a cikinta gangar jiki kamar jaka ce da aka saka ruhi a cikinta idan mutum baya kula da gangar jikinsa yana sarrafa ta yadda ya dace to zai iya cutuwa zai iya kuma mutuwa zai iya halaka zai iya fadawa cikin inda zai je cutar da kansa saboda bai san mai gangar jikinsa take bukata ba mai ruhinsa yake bukata ba wani kaga yana ramewa ba dalili wani kaga yana yin kiba ba dalili shi ba ce kiba amma yana ta kiba shi kumburi ne wani da yana ta ramewa ba rashin ci ba ne damuwa ce wa zai zo ya gaya wa mutane yadda ake maganin damuwa ko musulunci muna da maganin damuwa barjak shi za gaba mara ta yi kanmu ma an ka je wasu kasashe zaka ga da wuya ai kwana uku baka ji wani ya rataye kansa ko ya fado daga sama ko ya tari tarago ko ya fada titi mota ta bi ta kansa saboda yana cikin damuwa bai iya inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba muku duk bala'in duniyar nan yazo muka ce inna lillahi wa inna shikenan ya wuce sai kuma wani ba su da wannan maganin sai me na nawa na takwas shine at-tarbiyya al-jinsiyya at-tarbiyya al-jinsiyya shine yadda mutum zai gina jinsinsa akwai mata akwai maza akwai abin da mata suke bukata ga maza akwai abin da maza suke bukata daga mata namiji a gaya masa kai namiji ne ka yi ɗabi'u irin na namiji mace a gaya mata ke mace ce ki yi ɗabi'u da halaye irin na mace kada ka kuskura ka yi sha'awar ka koma mace kada ki yi sha'awar ki koma namiji kasancewar ki mace shine kamalaki kasancewar ka namiji shine kamalaka in ba haka ba yadda tura wannan wuta ta cinye su suka fada bala'in auren jinsi wata rana zai zo ya fado mana cikin kasar mu da sauya jinsi ku duba Trump din nan kwanan nan yace a daina duk wanda ya koma mace to har yanzu a gurin sa mace ne duk wacce ta koma namiji har yanzu a gurin sa mace ce saboda wani in yazo ya tarar guri ba a shiga mata ake shiga sai je biya kuɗi sai a mai da shi mace sai a tsoro masa da nonuna a aske masa gemu a mai da shi mace abin nan a yi allura duk waɗannan abubuwan su kwanjin diya salance muryarsa ta juya ta koma irin ta mace sai dinga karɓar albashi irin na mata wata kuma ta ga cewa ai ta mata ba ta so a yi ta mace ba sai ta je a mata allurai a mata operation a juya ta plastic surgery ta koma man namiji ka ganta da kwanji da mama da abin nan haka da gemu da waye kuma asali mace ce hatta kai saboda musifa mace ta fara auren mace namiji ya fara auren namiji saboda ba gaya musu amfanin walaysa dhakaru kal unsa ba namiji daban mace daban kowanne Allah ya shi da darajarsa da kimarsa da abin da zai kamu kuskura mu bari ƴaƴanmu mata su koyi ɗabi'u irin na maza kamu bari mu gaimu ƴaƴanmu maza su koyi ɗabi'u irin na mata mi ke tsaya in ka ga yaronka yana wani sakwa sakwa sakwa tashe shi da ƙarfi in ka ga mace tana abu gargargar da ka tada take mace ce ke ba a hankali ba a sauri zaki je ki aure da ki tafi gidan wani in kina masa bazar bazar ba zai ganki da daraja ba ke mace ce da miki training na mace kai namiji ne maka training na namiji kai zaka fita ka nemo ke zaki kula da yara to kowa ga ilin ilimin da ya kamata ya samu to na ƙarshe shine wato at-tarbiyya al-ijtima'iyya al-ijma'iyya shine tarbiyyar haɗin kai tarbiyyar san haɗin kai wannan haɗin kan rashin sa tarbiyya ne fa in baka saba yin abu cikin jama'a ba fa haka girma sai kai ta ganin komai aka hada ka mutum biyu sai ka kore ɗaya ko kun sa abin da ya lalata kamfanin nukanmu daga baya muka yi nazari wani ya tambaye ni wani babban ɗan kasuwa ya ce min malam da kamfani a kano ya fi ɗari biyar na ga duk sun mutu na ce kasa abin da ya kashe su ya ce a'a na ce kamfanin na mutum ɗaiɗaiɗaiɗai ne duk wanda ya mutu to an zo rabon gado shi kenan ya lalace ‘ya'yansa ba za su iya haɗuwa su tafi da kamfanin ba akwai wanda taba kawo mun karan yan uwansa mata kuma suka hada rigimar da baban su ya mutu sai ce to kun ga baban mu ya kafa kamfani mai karfi ni ne babba da ni ake kamfanin nan ku zo mu je a raba mana gado a matsayin shaya kowa shayar sa tana ciki wanda yake son ya aiki a kamfanin nan ya zo ya aiki yana da shaya kuma yana da aiki ana biyan sa sai mu ci gaba da running din kamfanin nan kamfani na tafiya kowa ana bashi kuɗi based on shayar sa ke uwa da kike da ɗaya bisa takwas tumuni to tumuninku shi ne shaiku ku ‘yan uwa da kuke da kaza babarsa da take da kaza ɗaya bisa shida da babansa da ke bisa shida su su ne wannan shi ne shaisu sai mu ci gaba da ranin kamfanin ɗin wallahi sai wasu matan da suke da wasu ‘yan suka suka suka ce musu rusa yadda kawai a raba a basu kuɗinsu kuma an raba kamfani rushewa zai to duk da muka gano abin da ya tsaye da kamfaninnika nan duk suka daina aiki kasuwannin nan sai ga mutum yayi tashe yayi tashe yayi tashe yayi tashe yana faduwa shikenan sai kaga abin ya ruguje to da shi kadai yake abinsa tunda ya mutu ya mutu da abinsa an binne shi da kamfaninsa saboda duk sanda za a abu na mutum biyu ko uku sai wani ya cuci wani wani kuma zuwa zai ma ya masa tsafi ya ce mu uku muke kasuwancin nan yanzu jarin nan ya kai miliyan dubu uku kowa yana da miliyan dubu to don Allah ya za a yi min su mutu ni in mallake duka sai fara jifansu su daina zuwa kasuwa su fara jifansu su manta in an yi sharika an fi samun nasara abu ya fi sauri in asara ta zo ta fi da sauki in riba ta zo ta fi da sauki amma ba ma son abin tarayya komai namu a rarrabe komai namu a wargaje cikin gidanka maza ga matanka ba su da haɗin kai ayanka ba su da haɗin kai kai ma a gidanku haka ku taso ba ku da haɗin kai daga unguwa ba haɗin kai a gida ba haɗin kai a gari ba haɗin kai musulmin ba mu da haɗin kai kuma haɗin kai shine power al-ittihad quwwa haɗuwa ƙarfi ne wannan tarbiya al-ittihadiyya din idan ba a same ta ba to al'umma za su zama kome ko a kasuwanci ne yanzu Amurka me yasa ta ci gaba United States state 50 ne suka hada kai in ka shiga state 50 din nan suna da al'adu daban-daban da gari daban-daban wata ma state din tafi Najeriya girma amma sun haɗu cewa ba za su iya cin nasara ba sun samar da wannan United States turai da suka tayi suka yi UN ko UE, EU, EU, Euro, uh, European wane ne? Union. Da suka ga cewa su ƙasashe ne goma sha bakwai ko sha takwas. Idan ba su haɗa kai ba, to yanzu ka karɓi biza ɗaya aka baka Schengen, to duk ƙasashen nan ko ina ka je ba za a tsaye da kai a boda ba. Da wannan za ka yi ta shiga kowace ƙasa, gare da kowace ƙasa yarenta take yi. Kana shiga boda ba ma boda wani boda ma ba tafi kan wayan nan ba. da ka je ka tsallaka ka shi zai yi maka walkan ka shigo wata ƙasa ko ka ji yare ya canza amma ba za ka ga ɗan sanda ko wani waya ga ya tare ka ina takarda ina fasfo ina kaza in dai ƙasa ɗaya ta baka cin ƙasashen nan to duk za ka shiga raguwa saboda tattalin arzikin su ya bunƙasa suka yi haka tayewa na zo siyan kaza a nan in ba ni da biza na sai in sai na nan na koma amma in siya a nan tsallaka nan tsallaka nan na yarwata tattalin arzikin ko ina haɗin kai الذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير yau fa saboda rashin haɗin kanmu da ƙiyayyar juna har mutane sun fara saka wasu a wuta sun fara saka wasu a aljanna yanzu idan kana wata ɗariƙa ko kana wata ƙungiya ka mutu sai mutane su shiga ai su ce saka ka a wuta ko ba yi su kuma yan kungiyar ka sai su je su creating din aljanna sai saka ka a ciki wai aljannar da wutan ma ta Allah da take hannun Allah shi kadai ma ta zama hannun mutane ba ka son wannan sai ka sa shi a wuta kana son wannan sai ka sa shi a aljanna tun muna wasa a tsakanin mu har wasan ya koma tsakanin mu da Allah wuta da aljanna mutum ɗaya ne zai nuna kai ce maka dan aljanna annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma in ba shi ba sai dai kai aiki mai kyau ka sa rai duk wanda ya tabi billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyan in ya mutu kace Allah ya ji kansa in Allah ya karba ya sashi aljanna ba ruwanka in ya sashi auta babu ruwanka amma tun a duniya ana sabani wai sabanin har ya ji gaban Allah an fara saka mutane a wuta saboda rashin san juna yanzu aka gama a wargaje a tarwatse ba mu da karfi a siyasa ba mu da karfi a tattalin arziki ba mu da karfi a zamantakewa ba mu da karfi a gidajenmu a unguwanninmu ko ina ba mu da ƙarfi ba mu da mutum ɗaya da zai ce ku yi gabas duk mu yi ku yi yamma duk ku yi ku tsaya duk mu tsaya a ce waye shi ya zage shi sarakuna an zage su malamai an zage su dama shugabanni zagagu ne tuni sun sha zage su sun zama saba ba da zage ba ya musu ciwo to waye rage yanzu ba zaga ba matasa na zagin yara yara na zagin manya shugabanni na zagin talaka talaka na zagin shugabanni ɗalibai na zagin malamai malamai na zagin ɗalibai to ya za a ike so da haka muna da aiki amma gyaran daga masallatai zai fara ga wannan haɗuwa da muke muna sallah biyar kan mu maida ita kawai iya sallah biyar ne mu maida ita mahaɗa ce ta tattauna buƙatunmu ko da kowace unguwa za ta yi amfani da masallacinta kuma kowace unguwa Allah ya sa akwai masana akwai ƙwararru akwai masu shi akwai marasa shi akwai tsofaffin ma'aikata akwai sababbin ma'aikata akwai gogaggun 'yan boko ba za za a sa ka ciyaman din masallaci ku ta rigima da liman ba a'a kai kafin ka zama ciyaman din masallaci mai ka iya ka kawo masallaci wani abu yanzu wani yana da hanya yana in ya rubuta takarda ce a dauke ka aiki da gudu za a dauke ka saboda ya yi aiki a gurin ya taimaka wa wasu wanda ya taimaka wa yanzu ya tura wani su ma za su taimake shi ce to wanda yake neman aiki ya zo wajen ciya mu duk wanda ya gama makaranta bai samu aiki ba ya zo za mu ga hanyar da za ba a samu ba in masallaci ya samu maka aiki za ka manta da shi to saboda aka yan uwa dana tamu ba mai daɗi ba ce sosai amma mai mahimmanci ce saboda haka muna fata Allah ta'ala ya ƙara mana son juna da girmama juna da mutunta juna Allah ba mu ikon aiki da abinda muka faɗa inda muka yi kuskure Allah ya yafe mana Allah muna roƙonsa afuwarsa da gafararsa da ramarsa da jin kansa Allah lulube mu da su Profesa
Assalamu alaikum warahmatullahi Allah ya saka mana da Wannan lokuta ta karshe ta haɗa kai kuma girmama juna wadda take fara daga masallatai duk wanda ya san wannan kasar ya san akwai wasu wurare waɗanda suke suna da musulmi yan uwansu amma ba kabilar mu bace kamar ka ɗauki irin su ilori ibadan ka ɗauki oshun da lagos gaskiya duk maganganun da malam ya faɗa sun riga sun wuce wajen yara sun tafi Cairo wata makaranta da ake ce mata Azhar in yi karatu yanzu sun zama farafasa sun zama professors wasu sun je makarantu a London wasu sun tafi Saudiya wato wata jami'a mai girma wacce kowa ya san ta jami'ar Islamiyya sun girma yannan nasarorin abinda malam ke fatan ya jawo hankali musamman ga irin wannan anguwa mai girma da irin tsarin da ya gani wannan masallacin ya zama wani kyakkyawan misali wanda kila makusanta masallacin za su batanta fata shabahu ku ainihin wato yi koyi da waɗannan mutanen suna nan a haɗe yawanmu ne musulmi ne kuma sun gwada kuma an gani kuma sun ci gaba sa ta sai makwai wansu har yanzu amma kamar yadda malai fara yanzu a kunya shine da za a ce za a sa asusu kowa ya kawo dubu ɗaya a ƙarshen wata a masallaci za ka yi mamaki ita wannan tarbiyyar ta ƙarshe wadda malayin magana a kan wadda za ta samu zama ɗaya mun zama ɗayan nan ko kowa zai ji tsoron mu saboda muna abu ɗaya saboda muna bin limami ɗaya sai ya ruku za mu kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cewa an sanya liman ne dan ai koyi to tun dai akwai ciyaman akwai tsari a kowane masallaci gaskiya wannan tarbiyya za ta yi sa'an nan kuma abin da ya shafi dukkan wani wanda za a iya taimakon shi mara lafiya maraya ne mahaifin shi ya rasu malam ya faɗa za mu iya ainihin wato shirya wa marayu wani tsari akan abin da ya shafi wato rayuwarsu ‘ya'yanmu mata suna da ƙoƙari na tabbatar da cewa da malam wato ba gajiya yi ba da ya ba ku wasu misalai wanda ni kullum ina yabo game da irin wani tsari da shi kanshi malam ya yi na ɗauka yara mahaddata ƙura'ani waɗanda suka ainihin wato fito daga wannan ainihin yanki namu da cewa a zo a gwada su inda kin haddace Qur'ani kin ci credit din da ake nema a cikin kowace jami'a za a baki scholarship bayan an miki ta jarabawa alhamdulillah ni na halarta na kala halarta na ga yadda ainihin wato irin wuraren da malai tura su na kan ce da za a ce dukkan sauran malaman mu waɗanda suke karantar da mu za su irin wannan wato waɗanda muka san su manyan malamai da za su taimaki malam ainihin wato aminu daurawa su ma su jawon gefen shi ya ja ‘ya'ya mata yanzu su yake yi mun yi manyan da shi ya ƙara ba za ce ba yanzu ba matan da aka ainihin bai wa irin wannan scholarship da damar suna da yawa kuma ‘ya'yanmu ne duk sun haddace ƙurani akwai ran da na kai musu ziyara na ce na samu yaron sa wanda ke darakta wata babban makaranta ta sa na ce ainihin wato malam bai ce ai sai dai ainihin ka zo ga baki da ma ya ce ka gamsu yara ne sun dawo hutu mahaddata ƙurani ga sun sun taru dama su akan zo a yi musu dan wato bayani da kuma shawarwari yaya darasin ki yaya karanci yaya ainihin wato matsayin ki yanzu a jami'a na dinga musu tambayowa qur'ani wallahi ba inda na tambaye su ba amsa qur'anin yana nan kai wata ma bana har musabaka sai ta kyauta a ƙasa gaba ɗaya so kun ga wannan tsari ne har wato irin wannan irin tsarin har muka tambaye shi mun je da wasu ma'ani malamai na ne manya-manyan professors ne na je da su don su gaida malam abin da suke tambaya cewa to ai wato irin wannan abin da za a ce gwamnatoci za su kwatanta to a cikin gwamnatocin akwai masu wannan tunanin tsakani da Allah to amma kuma wasu lokuta zaka ga cewa 'yan ƙasa su za su hana wannan abu kamar da malam ce wani ɗan ƙaramin mutum saboda babu ɗesa sai kawai dani wallahi cikin wannan tsarin ba mu ga 'yan malam ba wannan tsarin babu malam ba tunanin 'yan sheke ba 'yan al'umma ba kuma wanda ya sani a cikin yaran sai dai kawai ainihin wato wanda ya cancanta to irin wannan tsarin yana da kyau yana da kyau kowanne masallaci na san ba 'yan nan masallacin ba ne kadai gaskiya ni dan zare ne amma na san mutane ka duka gaskiya su da zare kokarin hada abubuwa kafin mu da yawan kafa suka fa nake ba amma aiki na da aiki gaskiya ka duba ka yi wallahi kuna kwatanta ga karatun ga aiki muna kirsa tun saboda zaman mala abokar ne Allah ji ganshi amma gaskiya tsakanin da Allah za ku iya a gwada irin waɗannan abubuwan sannan abin da ya shafi wato ainihin malam ya bada shawara kada ya'yan musu dinga sha'awar wasu waɗanda ba su ba musamman abin da ya shafi yarinya a dinga sanya wata kayayyaki irin na mazaje ko kuma a karfafa ta akan su kayan maza ko namiji ya dinga sa kayan mata ko kuma a ce in uwa da dinga sanya kayan maza akwai kayayyakin da muka yi sharing da mu da mata wannan ba shi nake nufi ba ba kuma shi ma nake nufi ba amma kamar wanda ke kallon social media yana ganin wata mata cewa kawai ita namiji suke so zama kato wani namiji kawai uban shi kuka na ga yana bature ne uban shi na ta kuka saboda ya mai da kanshi mace ya sa dan kunne uban yana ta kuka kuma gwamnatin kasar ta ce ai baya da kariya gobe al'amuran ladifi su tafiya don Allah jama'a ba za mu tsawaita ba abin da muke roƙo wayannan tarbiyoyi da malai faɗa tarbiyoyi ne masu muhimmanci kuma babu laifi a ce kowa ya duba littafinsa wanda ainihin wato ya san an yi magana akan tarbiya ya san cewa tarbiya shine tsari gina mutum wato ainihin da kula da gayarsa ina ne zai kasance ƙarshensa ƙarshensa shi ne zai koma zuwa ga Allah idan baka gina wato farko ba wallahi ƙarshe ba zai yi ba kuma daga cikin abubuwan da nake gani irin waɗannan wurare kamar ainihin wato abin da ya shafi lafiyar nan masallatai da yawa a can wuraren da muka je wato garuruwan yan umiyar ba za a ga su akwai wajen da suke training training din nan fa akwai sa da za a yi kora wani ba zai iya guduwa ba yila wani ya ce ai wannan aikin banza ne aikin yara ne to kuma abin kula ne tunda Allah ya ce wa iddu lakum masabatu min quwwati min yace min quwwati saboda ka kowace hanya za mu iya kwato kan mu hanki wato hakimi wani gudu ne zai iya yi ka kai Abdullahi dan Mas'ud ne sahabin manzo Allah wanda manzo Allah yake cewa duk wanda yake so ya karanta Qur'ani yadda aka saukar da shi ya karatu irin nashi amma da annabi cewa zai ciro mun ainihin wancan itacen shine na farko da ya sama ya tsalle wannan abu ne wanda yake mai ban sha'awa sabai suka dinga dariya annabi ce me kuke wa dariya ko kaurin shi ne da hukuni dan karami saboda shi gajeren mutum ne kuma bai da kauri annabi ce wannan korin da kuke gani idan aka ɗora shi akan mizani gobe kiyama za ku yi mamakin shi bai kamata ba a ce kawai duk mun zama ainihin wato mun tsofar da kanmu babu wannan trendin da malam ke nufi gajeren wando da malam faɗa tana yi wa kila ga jallado ga gajeren danka dan ba mamaki kila wani wurin ba sai an ce a tsallaka sai ka daga ka tsallaka to sannan ainihin wato a ƙarshe gaskiya a matsayina na wanda na zo daga zaria kuma na ɗauko malam muka kawo har ainihin wato an cau taka lafiya muka wuto kaduna kai sai gaskiya ina taya mutanen wannan anguwa da mutanen wannan masallaci murna dan na tabbatar da malam na tafiye tafiye yana da kuma wasu nasharat kwanan nan ma ya dawo tsakani da allah kwanan nan ya dawo daga ingila akan wa'azi yanzu kuma kwanan nan zai kara koma har na tambaye shi kai ba kana tafsiri ba ko wani lokacin tafsiri ce ai wannan tuwon ya zama dole kuma akan irin wannan darasin zai je saboda yan goma da suke can akwai bukatar su ma a ba su tasfiya wa tarbiya kamar suna ɗan rarraba ne malici in Allah ya tun da ya samu ta kafa yana so ya je haɗe su gaskiya na yi mamaki wannan lokacin da ainihin wato fala ya sanya wannan na kusa kusa dan ni ne tunanin zan ce da wato yalla bai sai bayan sallah ikon Allah sai ga malam ya kira cewa gaskiya ya sauri a zuwa malam Allah ya kara lafiya Allah ya kara wa rayuwa albarka kuma mutanen wannan gari da wannan gida da wannan masallaci ne muku fatan alkhairi gobe in Allah so za a haɗu dan ci gaba wannan za su zo zo ba sai dawo min da da to mala cin da mai sa mana biga
abinda professor Sa'id ya faɗa wato cikin irin waɗannan initiative da sauran programs shine Allah ya taimake mu wannan abin ya faru na je makaranta ta tafizin Qur'an sai na ga yara 'yan mata guda arba'in shugaban sai ce duk sun haddace alkur'ani yanzu su ta waɗannan yara ya ce dukkan su hafizai ne ka gwada su kafe sai ce to wani shirya kuka yi musu dan duk wacce ta dace qur'ani kwakwalwarta ya nuna ba abin da ba za ta iya dauka ba an gwada ta da izu 60 aya 6000 da mai tanda 36 me zaka sa ta ta baka kunya nace to wani shiri aka yi musu to wallahi ba wani shiri wanda zai iya biya mata makaranta iyayenta ya biya wanda ba zai iya bai aure da ita wanda in mata da zai dora mata mu dai mun bata allan sauka mun bata certificate din hadda mun gama aikin to mun kuma namu zai fara daga insha Allah a cikin yaran nan zamu dauki guda 20 mu kai su university su karanta harkar lafiya na fahimci ba mu da mata ƙwararru a harkar lafiya wasu lokutan ma maza su duba matanmu kenan muka ce ba a ba mu sunayensu muka zo sai na ba da sanarwa cewa ti yarinyar da ta san ta haddace ƙwar'ani izu 60 kuma ta yi secondary school ta samu credit biyar kuma ta yi jam 2022 tana da wani 70 to above to ta zo makaranta za mu tantance za mu nemo mata scholarship a cikin karatu wajen tantance da karatu wajen tantance ilimin kwararru wajen tantance al'ura magana aure da aiki da karatu sun taso suka sa mana hannu ba wani da bayani a cikin yana da nasar suna hali na ce kai da ka ɗau biyu ba maganan in ja maka aya ko hadisi kai za ka ɗau biyu na san abin da kake da shi a je jami'a ka za a gaya min daga farkon karatu zuwa ƙarshe nawa za a kashe mata ba na tamtam ba ba na shekara-shekara ba kan mu zo muna wasan kura ina neman ka rasa sai ka biya har ƙarshe an baka rasu cewa in ta fara karatu ba za ta tsaya ba har ta gama babu kan shugabannin jami'o'in da suka ja ka suka ce to malam kana discount wasu suka ce na 50% wasu suka ce na 25 wasu suka ce na 30 sai wani mutum ɗaya ya ce mun malam da biyu kace in ɗauka ko ya ce zan ɗau goma a bani account din makarantar su ne yara goma da muka fara kaiwa university dukkaninsu za su yi karatu a harkar lafiya aka biya musu kace sai jama'a da suka ji program din sai kuma aka ta kira na malam yaran na akwai ragowa nace 330 muka tantance don ce to da Allah mala a fada ragowar jahohi ma sai na kira professor Mansur Sokoto nace a makarantar ka a sanar duk yarinyar da ta dace alkur'ani kuma tana da wannan sharadin ta zo ka tantance ka turo mun ko su nawa ne da zamfara da kebi da sokoto su je gurinka na kirawo Sheikh Abubakar abin nan a Maiduguri na ce masa duk 'yan Maiduguri mata da suka haɗa ce ƙwar'ani suka ci kwanan sharaɗin su je isa Imam Malik Santa ku tantance su na kira Dr. Yahuza a Yobe na ce na Yobe su je can a tantance su su kuma sun haɗa da na Bauchi da na Gombe su je Yobe sannan Kaduna Jigawa Kano katsina su taho kano muka tantance muka samu wanda suka cika sharaɗin duk mun tura jam sun ba su dama jami'a ta ba su admission sannan jami'an sun yarda sun cika sharaɗin karɓa admission muka ce ku sako admission din aka ce to yaranka guda 90 sun samu admission ce to koyi lissafi sai kowane ya kira na a waya ya ce mala an ce yaran nan guda nawa ne na ce 90 ne ya ce din na biya musu din na biya musu mala kuma kowace ta je ta buɗe akawun ɗin akawun a banki kaza zan dinga saka mata dubu ɗari har wata har ta gama ta karatu da yaran suka zo da iyayensu kuka suka dinga yi shi profesa shi ne ya zo ya tara ana tantance su na ce yi musu hudu ba ƙara ƙarfafa musu gwiwa ko muka kafa kwamiti da suke bi jami'o'in da duk suke don a dinga ganin karatun yana tafiya daidai baya samun problem abin farko da ya ba mu mamaki da abin nan ɗinsu ya fito sai ga suna samun first class first class first class saboda hadda ƙur'anin nan wata jami'a ma suka ce mana yaran sun bude halkar koyar da hadda qur'ani a masallaci da asabar da lahadi yanzu sun taimaki makarantar duk wacce ta zo ba ta da hadda ko ba ta iya karatu ba sun bude halka matan suna koyar da alqur'ani a jami'a ga kwakwalwar qur'ani ga kuma kokari a boko to irin wannan in kace ka tsara Allah sai ya shiga muka ce ko ƴan wace ta zo in dai tana da wannan ba a san ta ko daga ina take ta zo to irin wannan tsarin yanzu nan gaba yanzu Allah ya taimake mu wannan ɗari nan da shekara biyar zuwa shida wasu kwas ɗinsu shekara bakwai ne wasu biyar ne wasu hudu ne wasu uku ne sai an wayi gari nan gaba za ka ga cewa ƙananan likitoci mata ta ƙur'ani tana tana operation tana tilawa kuma iyayen sun mana sun sa mana hannu cewa abubuwa za su iya tasowa za ta iya aikin gwamnati za ta iya na community za ta iya na private isa na ba su na ce wannan kudin da ake baku dubu ɗari ɗari zan ba ku shawara ku dinga kashe dubu hamsin kuna aji hamsin domin wata za ta iya gama karatunta akawun ɗinta kuma akwai miliyan shida ko bakwai ko ba ta shiga aikin gwamnati za ta iya ɗan buɗe wani ɗan abu a cikin gidanta ko a unguwarsu wanda za ta dinga ba da taimako a harkar lafiya to wannan shine initiative din da malam yazo ya karfafa mana gwiwa cewa wannan abin yayi yanzu jama'a sun ji kowa sai shigowa yake yana cewa ai malam a tantance su kansu jami'o'in waɗanda babu mu kai yara ba sai turo min takaddu suke suna cewa malam ka fa amanta da jami'a mu mu ma kawo mana waɗannan yara su kuma yaran sai zuwa suke ashe suna nan da yawa layi malamin ya ban mamaki na ɗauka sharaɗin da muka sa mai tsauri zai zama ba za su fi talatin za su zo ba amma ɗari uku da wani abu daga jihohi daban-daban akwai yan wani limami a nan garin ya kira ni bayan an gama ce ma da aini ba sana ba sai yanzu na yata to lokacin wani ya zo daga naija ya zo gaishe ni da na ji masa kai ga aiki ya same ka yace me na ce wallahi wanda limami da kaga mun yi waya da shi yassa ashe duk ta cika sanar da ake bukata amma bai ji sanarwa ba sai yanzu gashi kuma mun gama kuɗin sun kare sai ce me kake so ai malam nace ka dauki nauyinta sai ce an gama malam sai kawai na kira shi da ce to liman na zaki kiran ka ga wani bawan Allah muna tare da shi ya ce ya dauki nauyin yan nan taka to da ka yanzu ya ce in tura musu akawun jami'ar da za ta ko ina za ta yi jami'a a Najeriya gashi nan za ta je ya ce zai biya kuma ya ce hatta abin da za ta siya na kayayyakin zuwa makaranta da textbook zuwa ne ne su duka waɗannan duka baki ɗaya shi zai yi sai ce to malam bari in yi sujjada ta godiya bari kuma kira babata ta ƙara godiya yanzu tana na a makaranta wasu jami'o'in kuma da suka ji sai suka turo mun malamin baka bibiyu kyauta ka kawo guda biyu kyauta ka gani ashe alheri aka bude shi sai ya fita daga hannun kai koma na al'umma kuma mu shige suke da alheri abinda suke so ka tsaya da gaske zaka yi suna nan da kuɗi a hannunsu suna da damammaki amma su ba sa son a cuce su. In suka ga da gaske kake, da gaske za ka yi, da gaske ake yi, shi kenan magana ta ƙare. Ba sai ka fita wani fita ƙasan waje ne, akwai arziki a ƙasar nan, akwai masu imani, akwai masu son taimako, amma suna son a yi tsari mai kyau, su tabbatar tsarin nan mai kyau. Za ka ga abin mamaki. to muna fata Allah ya sa wannan masallaci albarka wata ran mu zo yayi yan boko da kuka dauki nauyi suka yi karatu idan kuna son ku kai ɗaliban ku azhar su yi karatu ku yi magana da professor yana da hanya da zai samu ƴaƴan ku ɗalibai a jami'an azhar su je su yi karatun addini yanzu hakan nan mun kai yara mun kai yara haka yanzu haka azhar suna can wasu suna Helwan University suna medicine wasu suna yin engineering wasu suna yin hadda Qur'ani Farin ma ne kira daga Abuja Esther ta yi kokari a Qur'ani yanzu haka tana nan yanzu an samu mata admission tana nan tana karatu wannan shi ya biya mata ci bata cikin course din mu amma tana nan yanzu ta ji an gama komai ta shiga aji ta fara karatu saboda haka damun maki ne ko a gida ko a waje mu dinga taimaka mutane suna ilimi suna koyon sana'a masallaci na ya raya unguwa kenan ya raya jama'a unguwa ya raya al'umma sai kun fita daban sai an zo ana maganar masallacin ku a duniya wallahi cewa ba kawai karatun addini ake ba ana gina mutane a sana'a ana gina mutane a ilimin zamani bayan shekara goma nan gaba za ku zo fita wani profesa ya za ce dama masallaci ne ya ɗauki nauyina a ƙara faɗinsa da Allah mai gidan na tambaye shi ko za a rushe wannan masallacin a ƙara faɗin gidansa sai masa wani fili a can saboda masallacin ne babansa shi ya masa gata shi ma ya dawo ya bada tasa gudunmuwa to muna fatan alheri gare mu baki daya a assalamu alaikum malam zai bayani ai kaga tun da ka ganshi da farar hula ya yi bayani zai kara zai kara
بسم الله الرحمن الرحيم والسلام على رسول الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته gaskiya yau wallahi ba mu da abin da za mu ce sai dai mu fara fata a kai da shi da profesa kamar da ke bayani a kan abin da ya shafi alƙur'ani to shi profesa ne ma alƙur'ani banda hukun ma da aka yi profesa na alƙur'ani ya tara da zurfin waɗanda ya ma ainihin kyakkyawar shaida kuma wallahi kyakkyawar shaida na haka unguwar yadda kai ainihin ma da yake ba da shawarar cewa da ji kaza da ji nauyi kaza wallahi akwai masu ɗaukar nauyin kyanu kyanu da yawa suna nan suna yi kuma a ƙarƙashin ƙasa wanda ba sani yanzu nan ma kwana kwana na akwai bawa Allah da ya buɗe wani makaranta haka alƙur'ani cewa yara an shekara takwas zuwa goma shekara biyu su hada shafa alƙur'ani tun guda ne da su da biyan wannan sai dai waɗanda su kawo gudunmuwa daga ke muna fata Allah ya saka musu da alheri sannan shi da ko da kuke gani shi da yake jagoran kwanan unguwar shi ba a ambatan irin abubuwan da yake a ainihin gudanar da kada a addini muna roƙo Allah ya ƙara mu hanyoyin sa albarka shi da ciya mu na kwamitin masallacin wallahi abubuwan da suka sa a gaba suke yi ba zan ambata sauran ba duk kowanne kuma yana mara musu baya a yi bisa ɗari kowanne yana akan ainihin wannan turban to saboda haka yan uwa kamar jama'a da yayin ba da shawara don girman Allah mu yi wannan shawara a sa a gaba a ta aiki aikin nan Allah da kai shi ke da kuliman fa sayallahu amalakum wa rasuluhu to duk wannan abubuwan da ake yi duk abin da kake Allah yana kallon ka in ka yi don shi ma yana kallon ka in ka yi don ma a yi ka yana kallon ka amma na yi imani masu yi a nan suna yi don Allah ba ne yi ma a kalle shi ba ne mun aibe shi ba ne mun a bashi wani abu kowa yana yin da kuɗi ne ne ci ina roƙo Allah ya saka musu da alkhairi malam Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara girma kuma Allah ya ƙara kariya da tsaro malam sai ina fata ba sai sa Allah kwani ya ƙara mu karatu albarka Allah ya ƙara mu girma albarka Allah ya sa a gama lafiya assalamu alaikum
Zan rufe karatun gobe Allah ya za a karatu gobe.
gobe an ce